إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna yau na gota 20 ku? na 20 ga watan zulhijja hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 16 ga watan 6 shekara ta 2025 miladiya wannan shine majalisinmu na goma sha hudu majalisin tafsirin alkur'ani mai girma kuma shine darasinmu na hudu a cikin tafsirin suratul kalam a wannan masallaci na masjidul qur'an ko da ke nan unguwar wuntin dada a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen aya ta sha shida a cikin wannan sura ta suratul qalam farin Allah ta'ala sanasimuhu alal khurdum wannan shine ita ce ayan da muka tsaya akan ta a darasin mu na ƙarshe wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta goma sha bakwai farin Allah ta'ala inna balawnahum kama balawna na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا ليصرمنها مسلمين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون
نعم كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
Allah subhanahu wa ta'ala bayan bayanin da muka ji a darasinmu na baya da Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani akan wasu miyagun ɗabi'u da halaye da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kar ya yi biyayya ba duk wanda ya siffanta da waɗannan siffofi da kuma irin yadda Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani akan wato alkawarin da ya yi na cewa wannan mutumi kamar yadda muka ji a darasinmu da ya gabata zai sama azaba daga wajen Allah sanasimuhu alal khurdum da Allah ya ce za mu yi masa alama akan karan hancinsa to Allah madaukakin sarki sai ya juyo da bayani zuwa ga mutanen Makka Allah sai ya ce inna balawnahum Allah ya ce hakika tabbas lallai mu mun jarabe su kama balauna ashabal jannati kamar yadda muka jarrabi ma'abota gona ma'abota lambu iz aqsamu a yayin da suka yi rantsuwa da Allah cewa la yasrimunnaha musbihin cewa za su zo su girbe gonansu da asusubahin fari wala yastathnun Allah ya ce ba su yi togaciya ba fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika sai wani mai kewaye ya kewaye gonar daga wajen ubangijinka wa hum na'imun alhali suna bacci cikin dare ba su sani ba fa asbahat kasarim Allah ya ce sai wannan gonan ta wayi gari yadda ka san dare mai duhu fatanadaw musbihin suka dinga kiran junansu da asusuban fari ani hudu ala harfikum suna ce ma junansu ku yi gaggawa ku yi sammako mu isa zuwa ga gonanmu in kuntum sarimin in har kuna so ku girbe gonarku da kyau kan wani miskini ya zo to mu yi asubanci wa gadau Allah ya ce suka wayi gari suka yi sammako ala hardin qadirin suna masu nufi da iko da tunanin cewa za su yi rowa falamma ra'auha lokacin da suka ga wannan gonar tasu qalu sai suka ce inna ladallun sai suka ce mun yi batar hanya wannan ba ita ce gonarmu ba bal nahnu maharumun sai wasu suka ce a'a wannan gonar da ita ce tamu Allah dai ya haramta mana alkhairan da ke cikin ta kenan qala awsatuhum sai mafi adalcin cikin su na tsakiyan su sai ya ce alam aqul lakum dama ba na faɗa muku ba laula tusabbihun me yasa ba za ku yi tasbihi ba qalu sai suka ce subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijinmu inna kunna zalimi hakika mu mun kasance azzalumai fa aqbala ba'dhum ala ba'd sai sashin su ya fuskanci sashi ya talawamuna suna masu zargin juna qalu ya wailana suka ce ya kai tonmu inna kunna baghin hakika mun kasance masu wuce iyaka asa rabbuna muna fatar ubangijinmu an yubdilana khairan minha ya musanya mana mafi alheri sama da wannan gonan da muka rasa inna ila rabbina raghibun lallai mu masu kwadayi ne zuwa ga wajen ubangijinmu kadhalika al'azab Allah ya ce haka azabar Allah take a nan duniya wala azabul akhirati akbar azabar lahira kuma tafi girma law kanu ya'lamun ina ma a ce sun sani waɗannan ayoyi da malam ya karanta mana muka ji tarjamansu daga aya ta goma sha bakwai zuwa aya ta talatin da uku malamai suna cewa wannan ayar ta sauka ne tana bayani ga mutanen makka cewa hakika allah maɗaukakin sarki ya yi musu jarrabawa kamar yadda ya yi jarrabawa ma wasu mutane wadda waɗannan mutanen ana kiransu da ashabul janna ma'abota gona shine Allah ya ce inna balaunahum hakika mun jarrabe su kama balauna ashabal janna kamar yadda muka jarrabi ma'abota wannan lambu id aqsamu lokacin da suka rantse cewa la yasrimunnaha musbihin cewa za su je su girbe gonansu da sassafe malaman tafsiri sun tattauna akan suwaye waɗannan mutanen da Allah yake ishara zuwa gare su a wannan ayoyi almuhim shine abin da ya kamata dukkanin mu fahimta Allah yana kawo kissoshi ne a cikin alkur'ani ba don mu san suwaye da suwaye a ina ne da ina ne yaushe ne kaza da kaza ya faru ba a'a duk kissan da kaga Allah ya kawo abinda Allah yake so mu ɗauka a cikinsa shine wa'azi da izina daga abin da ya faru da waɗanda wannan kissan ya faru da su muna fahimta ko da haka duk abin da muka gani na kissa a cikin Qur'ani ba damuwar mu san cewa a lokaci kaza da kaza an yi kaza an yi kaza ba a'a abinda ake so shine mu dauki darasi ba wai mu ji zallan wa'azin ba saboda haka idan kaga Allah ya bada kissa a cikin Qur'ani bai faɗi sunan mutanen ba bai faɗi a ina suke ba to dama babu fa'ida ne wajen sanin a ina mutane suke suwaye su yaushe ne Allah da yana bamu labarin cewa abin ya faru abin da Allah yake so shine mu dauki darasi babban darasin da ake so kuma mutane su dauka shine yaya karshen al'amarin ya kasance jama'a muna fahimta ko daga karshen al'amarin shine ake so mu dauki darasi akan shi to shine sai Allah yake bamu labari akwai wasu mutane da wani abu ya faru da su to wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce akwai wani mutum ne wadda yana rayuwa a nahiya wacce take kusa da kasar yaman wadda wannan mutumin mumini ne shi yana da lambu yana da gona kuma duk sanda ya girbe gonarsa yakan raba gonar amfanin gonar gida uku rabi kashi ɗaya ya kai gida kashi ɗaya ya raba wa miskinai sannan kuma kashi ɗaya ya ajiye shi domin ya ƙara jari saboda noman da zai tara a gaba so ya saba shekara da shekaru yana tafiyar da nomansa da gonansa a bisa wannan hanya a bisa wannan turba lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya mishi rasuwa sai ya zama na cewa ya bar 'ya'ya so waɗannan 'ya'yan nashi da suka taso sai suka ce wannan abin da baba yake yi ba su ba za ta sabo ba za su iya ba ba zai yiwu ba wannan abin da babansu yake yi ya shelanta ma jama'a cewa yau zai girbi gonansa sannan kuma miskinai talakawa su zo za a yi musu rabo a cikin gona suka ce fa ina ba za ta sabo ba ba zai ba za su iya ba saboda suka ce ai lokacin da baba yake yi yana yin wannan abin ne lokacin almalu almalu qalil wato almalu kathir wal iyalu qalil suka ce ai saboda lokacin da babanmu yake yi saboda dukiyar da yawa ne sannan kuma iyalai masu wanda suke jingina a jikin dukiyar ba su da yawa yanzu kuma gashi dukiyar ta dawo kaɗan mu kuma dukkaninmu muna da iyalai ga iyalai sun yi yawa saboda haka responsibilities ya yi yawa akan gonar saboda haka mu gaskiya ba za mu iya ba don haka suka ce ina to shine sai suka ce iz aqsamu la yasrimunha musbihin suka ce sun rantse da Allah cewa za su je su yi sammako su girbe wannan gonar kaga ba ma sai miskinan sun sani ba kafin su zo idan aka tashi tun karfe hudun asuba aka kama hanya aka isa gonar kaga duka za a gama girbe abinda za a girbe kafin haske ya gama bayyana har a kwashe su kafin rana ya fito ballantana ma talakawa ma su san cewa an yi girbe a gonar sai dai an zo wucewa a ce to da fa mai wannan gonar idan ya tashi girbe gonarsa yakan kira mu ya taimaka mana amma yanzu babu to shine Allah ya ce iz aqsamu la yasrimunha musbihin sai Allah ya ce wala yastathnun Allah ya ce ko togaciya ba sa yi menene ma'anan ko togaciya ba sa yi ba su togace ba ba su yi istithna'i ba shine malamai suka ce istithna'i na farko shine ba su ma ce ko insha Allahu ba ko insha Allahu ma ba su faɗi ba ba su ce in Allah maɗaukakin sarki ya so ba ba su ce in Allah ya yadda ba ba su yi istithna'i ba wasu daga cikin malamai suka ce a'a abin da ake nufi da istithna'i shine ba su ce illa iyaka za mu cire haƙƙin miskinai wadda babanmu ya saba cirewa ba naka ba su togace ba ba su ce wadda babanmu ya saba ba su za mu ba su ba ba su yi togaciya ba ba su ce kuma insha Allahu ba don musulunci ya karantar da mu dukkanin abin da za mu faɗi mu ce insha Allah ko me za ka yi idan har ka bar insha Allah baka ce insha Allah ba to wannan abun kana iya samun matsala a cikin sa kana iya samun feluwa daga duk abin da zaka aikata to ana so ka ce insha Allah ko da kuwa aikin alheri ne ko da kuwa aikin da ka tabbatar dolan dole ne zai faru a yanzu a cikin mu waye yake kokwantin cewa zai mutu ko ba zai mutu ba akwai akwai wanda yake shakan zai mutu ba wanda yake shakan zai mutu amma me yasa manzo Allah ya karantar da mu in mun je shiga makabarta a cikin addu'ar makabarta mu ce wa inna insha Allahu bikum me lahiqun mu ce mu ma insha Allahu muna hanyar tahowa yau to mutu aka aiko baka ce insha Allah ba zaka tafi amma saboda a koya maka ladabi game da ubangiji shi yasa aka ce ka ce me ka ce insha Allah wata rana wasu kafiran makka suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce da shi ya manzan Allah muna so mu yi maka wasu tambayoyi wadda waɗannan tambayoyi mun sani dama ba wadda yake sanin su in ba annabi ba annabin Allah ne kawai zai iya ba da amsan waɗannan tambayoyi in dai ba wahayi ake ma mutum ba to ba zai iya ba da amsan su ba haka kai muna so ka ba mu amsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku dawo gobe kamar yanzu zan ba ku amsa bai ce insha Allah ba washe gari suka dawo ba amsa washe gari suka sake dawowa ba amsa sai da aka jera kwanaki masu yawa wasu malamai suka ce kwana arba'in kullum suna zuwa har yanzu ba a sauko da wahayi ba lokacin da Allah ya tashi zai saukar masa da wahayi kafin ya bashi amsar abin da suka tambaya sai Allah ya ja kunnensa wanda jan kunnen ya shafe mu al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a suratul kahfi Allah ya ce wala taqulanna li shay'in تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله Allah sai ya fara da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi wala taqulanna li shay'in Allah yace karkace ma wani abu inni fa'ilun zalika gadan karkace kawai gobe zan yi kaza a'a Allah yace illa an yasha Allah sai ka ce insha Allah duk abinda zaka ce an jima zan yi sai ka ce insha Allah duk abinda zaka ce gobe zan yi sai ka ce insha Allah saboda me ba kai ne da an jima mu ba kai ne da goben ba zaka sai da Allah ya fara ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da zaka faɗi ka ce insha Allah ma'ana abin da ya kamata lokacin da suka tambaye ka sai ka ce gobe ku dawo insha Allah zan ba ku amsa kaga wannan ai wahayi ne daga Allah tambaya ce suka yi masa akan addinin Allah amma saboda bai ce insha Allahu ba Allah madaukakin sarki yasa wato aka samu dan dogon tazara ba tare da wahayi ya iso ba sai da Allah ya ja masa kunne kafin ya saukar da bayanai akan abin da suke tambayan shi bayani akan ashabul kafi bayani akan zulqarnaini wa yasalunaka an zulqarnaini qul sa'atlu alaykum minhu dhikra bayani akan ruhi wa yasalunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi Allah ya ba su amsa almuhim malamai suka ce ma'anan wala yastafnun anan shine ko cewa insha Allah ba basi ba suka ce gobe da sassafe za mu tashi mu je mu girbe wannan gonar ko insha Allah ba basu ce ba to Allah madaukakin sarki sai ya ce to fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika Allah madaukakin sarki ya ce sai mai kewaya ya kewaye wannan gonar daga wajen ubangijinka wahum na'imun a lokacin suna bacci malaman tafsiri suka ce ai ba'atha Allahu alaiha naran bil Allah ya turo ma wannan gonar wuta cikin dare ta kona ta fahtaraqat ta kona wannan gonar gonar ta kone gaba daya fasarat sauda sai gonar ta zama baka shi yasa Allah ya ce fa asbahat kasari sai wannan gonar ta wayi gari ta zama yadda ka san wani yanki na dare mai duhu saboda yadda ta kone komai nata ya zama baki wulik ya zama baki kirin fa asbahat kasari Allah madaukakin sarki sai ya musu wannan hukuncin ya yi musu wannan ukubar kafin su zo su girbe gonar Allah sai ya turo mala'ika Jibrilu ya ce ka je ka kona wannan gonar gaba daya su tashi cikin dare su wayi gari da safe idan sun yi asubanci sun zo da su girbe su samu gonar ta kone ta zama wato kurmus ta koma kaman toka Allah ya ce fa asbahat kasarim lafazin asarim malamai sun mata tafsiri guda uku Abdullahi dan Abbas ya ce shine karramadil aswad ta wayi gari ta zama yadda ka san bakan toka komai ya kone ya koma kamar toka baka imamul farra ya ce fa asbahat kassarim shine kallailil musawwad yadda ka san duhun dare bakin dare duhu wato dare mai duhu sosai ta wayi gari gonar ta zama babu alamar rahama a cikinta wani ta ce magana al'imamul farra da kuma wato wasu daga cikin malamai al'imamu ibn qutaiba ya ce ma'ana shine asbahat sauda kallaili muhtaraka ta wayi gari ta zama baka wulik yadda ka san dare ta wayi gari Allah madaukakin sarki ya sa an kona ta saboda haka Allah madaukakin sarki ya yi musu wannan ya musu wannan azabar Allah ya ce fatanadaw musbihin Allah ya ce sai suka dinga kiran junansu da asussubahi wannan ya kwankwasa kofar gidan wane ya ce wane yi sauri fito asuba ya kusa yi fito mu tafi mu bi gidan wane shi ma mu bi masa ya fito mu tafi mu bi gidan wane shi ma mu bi masa ya fito mu tafi a hankali fa asbahat wato fatanadaw musbihin suka dinga kiran junan su da asusubahi a hankali suna ce ku yi sauri ku yi sauri ku yi sauri ku fito mu wuce anighdu ala hadthikum Allah ya ce suka ce ku yi gaggawa mu wayi gari mu yi sammako mu tafi zuwa ga wato ainihin wannan gonan namu in kuntum sarimin ai in kuntum qadiina lin nakhli in dai har kun shirya girbe wannan gonar dabino to marmaza marmaza ku fito mu je da asusubahi mu sare wannan gonar mu girbe ta fanqalaqu Allah ya ce sai suka tafi wa hum yatakhafatuna wato suna magana ƙasa ƙasa suna ɓoye muryansu al'imamu ibn kutaiba ya ce ai wa hum ta shawaruna suna ba ma junansu shawari suna jan hankalin wani Allah ya dukhulanna hal yauma alaikum miskin cewa kar ku yadda ku bari wani miskin ya shigo wannan gonan ana ce wane ina ce dai baka faɗa ma kowa ba wane ina ce baka faɗa ma kowa ba ana magana ƙasa ƙasa domin kar sauran talakawa su ji ballantana su fito ana jan hankalin juna ina ce dai ta hanyar ka ba wani wanda ya san za mu je girbe wannan gonar kai ma haka kai ma haka kai ma haka ana kokarin a tabbatar cewa wanda suke da labarin su su kadai ne ba tare da kowa ba jama'a muna fahimta ko Allah ya dukhulanna hal yawma alaikum miskin Allah ya ce wa gadau suka wayi gari ala hardin wannan lafazin ala hard malamai sun mata tafsirai daban-daban magana ta farko maganar abdullahi dan abbas ya ce ala ƙudurati suka wayi gari suna jin cewa ai suna da iko akan wannan gonan hassan albasari rahimahullahu ta'ala ya ce wato sun wayi gari ala hardin wato bisa ga bakar rowa da take cikin zuciyarsu suna ji maransu cewa ai daga wannan shekaran kan to duk wannan alherin da babansu yake yi sun daina kenan a wata ruwayan hassan basari ya ce wa gadau ala haldin ai ala jiddin sun wayi gari wato suna ta kokari da gaske suke yi cewa fa ba wanda ya isa ya zo ya girbe wannan gonar ko kuma a girbe a bashi wani abu sannan wasu daga cikin malamai suka ce ma'anan wa gadau ala hardin shine ala amrin mujma'in qad assasuhu bainakum wannan ita ce maganar al-imamu mujahid da ikrama suka ce wato sun wayi gari akan a bisa al'amarin da suka yi ittifaki tsakaninsu cewa kar ku yadda wani ya zo ballantana a taimake shi magana ta biyar suka ce alhard shine sunan wannan gonan ai wa gadau alhardin suka wayi gari suka yi sammako suka isa zuwa ga wannan gonar suka ce wannan ita ce sunan wannan gonan wanda ita ce maganar al-imamu suddi magana ta shida suka ce shine alhanaku wal ghadabu alal masakin wannan imam magana imamu sha'bi da sufyan da kuma wato wasu daga cikin malamai suka ce wato sun wayi gari suka yi sammako suna masu bakin ciki da fushi dangane da talakawan da da babansu yake taimakon su suna ma jin haushi eh ka san akwai wadda shi ba shine mai ba da dukiyar ba ba shine mai taimakon ba amma in ana taimakon yana jin haushi shi ba shine mai taimakon ba amma shi inda za a taimaka to shi ransa zai ɓaci musamman za a yi aikin alheri eh za ka ga mutum shi ya kasa yin aikin alheri din sai an zo an daga wani aikin alheri za a fara a lokacin sai fara maganin cewa akwai wasu ayyukan da suka fi wannan dama su aka yi eh yanzu kamar misali masallacinmu na gwallaga wadda duk mun samu labari ana sabanta gininsa wadda dr bala wunti ya cire dukiya maƙuƙun dukiya ya zuba aka rushe wannan masallaci domin a sake sabanta gininsa eh sai kaga mutum a social media wa ya dauko wai cewa har na ga wani cewa wai ga sunan ba su yi aure ba wai da ire-iren su aka tallafa musu aka ba sana'a suka yi aure da yafi je ka nema sana'a ga ta malam eh sana'a neman ta ake yi ba baka za a yi ba zuwa za ka yi ka nemi sana'a to yanzu shi kenan din kai ba ka yi aure ba shi kenan sai a daina aikin alheri don ba ka yi aure ba sai aka yi yaya to abinda mutane galibi za ka ga yau inda a ce kudin nan ya cire ne yana gina wani hotel shiru za ka ji bakin mutane tsit wani ma zai dauka ne ya ce allahu akbar jihar bauchi tana ci gaba gashi za a gina sabon hotel bayi da ko sisin da zai je kama hotel ne amma masallaci da za a gina ka zo ka yi sallah kyauta ba tare da kabiya ko sisi ba to shi a nan ne bakin cikinsa yake kamawa eh saboda haka kowa ya je ne masana'a shi kuma da yi wannan aiki Allah ya saka mishi da alkhairi Allah kuma ya biya shi da gidan aljanna da wannan ita ce ka'ida duk wanda ya aikin banza cikin manya na ƙasa ai mu muke zuwa mu caccake shi ko so wanda ya aikin alheri kuma fa shi ma sai mu soke shi me ya dace da mu sai mu yaba masa ko sai mu ce ya yi ƙoƙari sai mu ce Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna saboda haka wannan aiki da ya ɗauko na sabanta wannan masallaci namu mai albarka wadda aka shafe shekaru aru-aru ana sallah a ciki galibin mu ma tun ba a haife mu ba muna mishi addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah kuma ya biya shi da gidan aljanna Allah ya ƙara ɗaukaka shi ya ƙara wato yauƙaƙa dukiyarsa ya kuma yawaita mana ire-irensu a cikin al'umma mu da ba mu da daman yi muna da niyya Allah ka ba mu abin da ya fi wannan don mu ma mu yi ayyukan alheri abin da ya dace ka yi kenan ba ka koma gefe kana surutu ba kai ma ka roki Allah ya baka eh biliyan ba komai bane a wajen Allah din ya sallame ka da shi ba wani abu bane ba komai bane Allah ya sa mu dace to akwai irin mutane waɗanda su ba sa aikin alheri ba kuma da daman da zai aikin alheri to in kuma ya ga ana yi ransa yana ɓaci yana jin haushin mai bayarwa yana jin haushin mai karɓa kuɗinka ne kai ne mai bayarwa amma yana jin haushinka yana jin haushinka wai abin da yake so shine a ɗauko dukiyar a bashi har na ji wani wai yana kasafi wannan dukiyar da zuwa aka yi aka raba miliyan ɗaya a cikin a cikin al'umma da ya ce a ce an ceto mutane da yawa daga talauci gafarta malam maganin talauci guda ɗaya ne wallahi shine ka je kai sana'a shine kadai maganin talauci amma an ka zauna ka miƙe wuya kana jiran ka miƙa kafa wai kana jiran wai ga wani zai zai baka wallahi ka cuci kanka ka ha'inci kanka Allah ka sa mu dace eh Allah ka raba mu da mummunar zuciya ka raba mu da zuciya ke ka kashiyar zuciya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya ce to wa gadau ala hardin wasu malamai suka ce to wannan alhard shine alhanaq wal ghadabu ala masakin suna masu bakin ciki da jin haushin talakawan da ubansu yake taimaka musu lokacin da yake raye wasu daga cikin malamai suka ce alharuci ne almana suna da wato almanu da bakan wato zuciyar rowa a cikin zukatansu suna cewa ai yau kan duk wani talakan da ya zo nan zai sha mamaki ba abin da za mu bashi wasu malamai suka ce ma'ana wa gadau ala hardin shine annahul qasd manufarsu ta yin ta zuwa da asusubahi din nan shine suna so su je su girbe wannan gonar ta babansu ba tare da wani daga cikin talakawa ya sani ba Allah ya ce wa gadau ala hardin qadirina lafazin qadirin malamai sun mata tafsiri guda uku wasu daga cikin malamai suka ce ai qadirina ala jannatihim inda anfusihim suna ji maran su cewa a cikin zuciyarsu ai suna da iko akan wannan gonar tasu wannan ita ce magana al'imamu qatada wasu daga cikin malamai imamu sha'abi ya ce shine na alal masakin suna jin cewa ai yau kan ba wani talaka da ya isa ya zo mu bashi wani abu suna jin suna da iko akan su hana talakawa wasu daga cikin malamai suka ce ai qadirun wa gadaw ala hardin qadirin ai wajidin abinda ake nufi da qadirin shine suna masu ikon su bayar amma suka hana sun yi sammako suka tafi wannan gonar ga ikon da suke da shi na su girbe wani abu su taimaka su bayar amma suka ce ina to kaga su suna nan suna ta mitin ɗinsu suna nan suna tafiya suna kus ba san cewa kuma Allah ya riga ya gama aiki akan gonar ba to yanzu kuma ga su sun iso bakin gonar falamma ra'auha Allah ya ce lokacin da suka ga gonar ga su ga ita qalu sai suka ce kai inna la dallun suka ce gaskiya mun yi batar hanya wannan ba ita ce gonar babanmu ba wannan ba gonar mu bace anya kuwa ba mu batar hanya ba maimakon mu zo in mu tafi gari kaza ba gonar ba tana kauye gaba can bane ba mun baro ta a baya ba kuwa ka inna la dallun mun yi batar hanya fa ba wannan bace gonar ina sai wasu daga cikin suka ce a'a ku tsaya wannan gonar fa ita ce me ya faru shine bal nahnu mahrumun Allah ne kawai ya haramta mana wannan gonar mun yi nufin za mu yi rowa ne ba za mu taimaki bayin Allah ba to shine Allah madaukakin sarki ya ce to ai mu ma tunda ba za mu taimaki bayinsa ba Allah ya ce to mu ma ba mu isa mu ci komai a cikin gonar bal nahnu mahrumun Allah ne kawai ya haramta mana wannan gonar saboda abinda muka yi da muka hana muka ce Allah maɗaukakin sarki ya ba mu mu kuma ba za mu taimaka ma mutane ba to dama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadith yana cewa inna lillahi aqwaman ikhtassahum bin ni'ami limanafi'il ibad manzon Allah ya ce akwai wasu cikin mutane wadda Allah maɗaukakin sarki ya keɓance su ya ba su wasu ni'imomi na duniya ba don komai ba sai don su amfanar da mutane Allah ya bashi miliyoyin kuɗi biliyoyin kuɗi ba komai yasa Allah ya bashi ba sai dan mutane su tsotsa daga jikinsa annabi ya ce yuqilluhum fiha ma bagaluha Allah zai tabbatar da su a cikin wannan ni'imar matsawar suna watsa wannan ni'imar tsakanin bayan Allah suna taimaka ma mutane fa idza manuha idan suka hana suka ki su bayar naza'aha minhum Allah zai kwace wannan ni'imar daga wajen su fa hawwalaha ila ghairihim Allah sai ya juyar da wannan ni'imar zuwa wasu su haka miliyoyin kudin da kaga Allah ya baka miliyoyin ɗaruruwa ya baka ne dan mutane wannan masu kwankwasa kofar gidanka su ne dalilin da yasa Allah ya baka dan ka basu in ka hana manzo Allah ya ce to Allah sai ya kwace sai ya je ya ba mu wani sai ya tura mutane zuwa gare su dan haka mutum ya ga cewa yana da bukata a rayuwa ya ce bari in je wajen wani ka ji maranka duk wanda ya zo maka da bukatarsa wallahi ya karrama ka ya mutunta ka ya darajanta ka mai yiwa bukatarsa ce ta sirri wani ya tsallake dan uwansa da suke uwa ɗaya uba ɗaya bai faɗa masa ba saboda yana ji maransa in ya faɗa masa mai yiwa ya kaskantar da shi mai yiwa ya tozalta shi ya ji maransa cewa za ka fi girmama shi ka mutunta shi ka karrama shi sama da wansa da suke uwa ɗaya uba ɗaya da ka yi tsallake shi ya iso zuwa gare ka ashe ya cancanci ka girmama shi ya cancanci ka girmama shi saboda haka duk wanda ya kawo kansa ya ce ina da bukata wajenka in har kana da dama ka bashi ka taimaka mishi ina yawan maimaita muku anan inda a ce gidanka na nan wuntin dada za a yi dogon layi daga nan har inkil kana ba mutane kuɗi kana ba su abinci in har akwai a yi ta fitowa da shi ana ba mutane don in inda Allah ya ga dama da kai ne na ƙarshe a layi haka ne ko ba ka ba shi wadda yake na ƙarshe a layin fom aka bashi ya cika cewa yana so ya rayu a talaka kai da kake ba da kuɗin fom aka baka aka ce ka cika ka cika kana so ka rayu a mai kuɗi ganin daman Allah ne nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya Allah ne ya rarraba ya baka kuɗi shi kuma bai bashi ba daka sai Allah ya sa zuciyarsa ya tawo wajenka ya ce ka bashi daka in kana da dama ka bashi ka taimaka mishi kar Allah ya baka ka zamana cewa kai iya abin da ka sani shine wai daga ni sai ƴaƴana to in Allah ya tashi dukiyar sai Allah ya haramta maka ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yace ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad illa wa malakani yansilan babu wata rana da bayi za su wayi gari a ciki face mala'iku guda biyu suna saukowa fa yaqulu ahaduhuma ɗaya daga cikinsu in ya sauko sai addu'a ya ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allah duk wanda ya bayar ka musanya masa da abin da ya bayar wa yaqulu al-akhar nabiyun kuma sai ya ce Allahumma a'ti mumsikan talafa Allah duk wanda ya rike ya ki ya bayar bayan kuma akwai inda zai bayar din Allah ka talafar da dukiyar ka sa dukiyar ta kare eh to wannan dukiyar dai ko ita bata kare ba kai ai zaka kare ka batta haka ne ko ba ka ba duk yadda kake ganin kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi akwai ran da zaka sa ATM din ATM card ɗinka a jikin ATM machine ko POS na karshe daga ka zare to next wanda za su sa kuma magada ne haka ne ko ba haka ba idan shaddodi kake sakawa da kuɗin damuwan ka sa shadda mai tsada mai kyalle akwai ran da zaka sa ta karshe wata ma in ka sa cirewa za a yi kai babba zaka samu lokacin da zaka cire ba ka mutu da ita a jikinka idan gida ne daga cikin wannan gidan za a fita kai kai ka ina makabarta wannan shaddar da kasa mai tsada za a cire ta ne a je a nemo likafani yadi mai arha ina jin da yadi yanzu kamar yadin likafani bai kai 500 ba haka za a je a ciro haka za a je a siyo shi saboda ma bashi da arha in advance za a sa maka shi ba ma a lissafin yadi nawa ne kawai da a lissafin waye kai kawai a ce to a bada iyali kafanin da zai ishe ka a yi ta nannaɗa maka shi saboda bashi ma da tsada bashi da tsada zaka dukiyar kuma ya ka tafi ka batta nan wannan jib din motar ka mai numfashi sai a yi parking ɗinta a gida sai kuma a ɗauko ta a ɗauko ka a cikin makara a saka a bayan motar itace wannan talakawan da suke zuwa wajen ka taimaka musu ba ka taimaka musu kana koran su kana wulakanta su su ne dai za su ɗauki gawanka akan kafaɗan su su ne za su zauna tare da gawarka a cikin mota har makabarta su ne masu tonin kabarinka su ne masu rufe ka su ne kuma tsayawa su yi maka addu'a abokan harkallanka da siyasanka da kasuwancinka wala wadda ya yi kokari shine wadda zai bi ka makabarta ya fito ya tsaya a cikin motarsa yana danna waya shi wannan ya gama kokari da an ce an gama biso baya ma tsayawa addu'a zai koma motarsa ya yi me ya gaba shikenan ya manta da kai daga makabartanka kuma zai wuce dama wajen mitin din siyasansa ne ko wajen kasuwansa halas dukiyar kuma fa magada za su dawo su raba magada za su dawo su raba so galibi yanzu abinda mutane ba su fahimta in mutum Allah ya ya baka dama na ka gina al'umma ka taimaki al'umma ka gina addini ka gina al'umma wadda za ka mutu ladan ya ci gaba da zuwa maka yanzu ya'ya in ba ɗan kaɗan wanda Allah ya musu rahama ba in ubansu ya mutu ba masu tunanin me zai taimake shi a cikin kabarinsa haka ne ko ba ka ba yanzu rigiman da ake da yaya akan menene ba ba wai batun fasu gina maka masallaci ko makaranta su yi maka wakafi ba rigiman da ake da yaya yanzu shine ka mutu ka bar bashi su biya maka bashi dukiyarka ce ka batta ka tara basu suka ka mutu ka bari su biya bashin a nan ne ake rigima gashi nan a rubuce ka rubuta cewa ana bin ka wannan bashin amma sai a yi shekara ana shari'a da su akan su biya wannan bashin ba za su biya ba tsawon wannan shekaran kana kabari ana jibganka kai kuma dama ka ciwo bashin ne miliyoyin kuɗi ba don komai ba sai saboda ka gina musu gidaje ka sai musu motoci ka yi wane ne ka yi wane ne duk ka tafi ka bari akan shi za su yi ta rigima amma ka yi wakafin aikin alheri ka mutu ka tafi ka bari lada ya ci gaba da zuwa maka ai alkhairin Allah ya kai mu babban malami Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Allah ka mishi rahama Allah ka haska makoncinsa Allah ka sa aljanna ta zama koma a gare shi duba ka ga irin wakafin da yi ma addinin Allah bayan karantar da mutane yayi duk wannan abin da manzo Allah ya faɗi cewa idan mutum ya mutu lada na ci gaba da zuwa masa sanadiyansa guda uku ilmun yuntafa'u bihi sadaqatun jariya aw waladun salihun yad'u lahu wannan abubuwa guda uku duka mala albani ya basu ya'ya na gari da kuma dukiya wato sadaka jariya da kuma ilimi wanda ake amfana da su to wannan shine abin da ake so wannan shine abin da ake bukata amma malam san da yake rayu bai da motoci ne yana da motoci ina motar take an raba ma magada ya kare kenan ya tafi amma menene yanzu yake ci gaba da amfanin mutane iliminsa da kuma dukiyar da ya kashe ma al'umma da ya kashe ma addini daka in Allah ya baka dukiya to karka yi sako-sako karka yi wasa in Allah ya baka dukiya ka bar wata alama uturuk atharan qablar rahim eh malam Muhammad Salih Al-Munajjid yayin wannan littafin uturuk atharan qablar rahim yace kan ka tafi to ka bar wata alama da za a dinga tunawa da kai ana maka addu'a to shine Allah yace suka ce bal nahnu mahrumun to sai Allah yace qala awsatuhum sai awsatuhum malamai sun yi saɓani ko sun tattauna akan wane ne ausaduhum me Allah maɗaukakin sarki yake nufi da ausaduhum wasu daga cikin malamai suka ce ai afdaluhum mafi falalansu sai ya ce alam aqullakum ba na faɗa muku ba laula tusabbihun me yasa ba za ku dinga yin tasbihi ba me yasa ba za ku yi tasbihi ba yace ma'ana wasu daga cikin malamai suka ce laula tusabbihun abinda ake nufi da shi shine me yasa lokacin da kuka ce la yasrimunha musbihin ba ku ce insha Allah ba wannan maganan wato a ibnu jurayjin al-imamu zujaj yace me yasa wato ba ku ce bi mashi'atillahi ba ba ku ce in Allah ya ga dama in Allah ya so ba wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da laula tusabbihun shine wato me yasa ba ku gode ma Allah kuka girmama Allah na abinda Allah madaukakin sarki ya baku ba ai Allah ne ya baku Allah ne ya taimake ku kuma ya ce ku bayar to me yasa ba ku yi godiya ma Allah ba ai halla tusabbihun laula tusabbihun ai halla tashkurun ba na faɗa muku cewa ku yi godiya ma Allah ba ku taimaka da abin da Allah madaukakin sarki ya baku ai daga cikin godiya ma Allah shine in ya baka kai ma ka san marmoni jama'a haka ne ko baka ba in Allah ya baka kai ma ka bada ruwa ahsin kama ahsanallahu ilaik ka kyautata kamar yadda kai ma Allah madaukakin sarki ya kyautata maka dan duk abin da ka samu na dukiya wallahi ba dabarar ka bace kai ma ka sani dan kai ma ka san cewa inda dabara ke sa ayi kuɗi akwai waɗanda sun fika dabara sun fika wayo kuma tunkan a haife ka suke kasuwa suke duk wata sana'ar da kake yi suna yi amma har yanzu ba su da mashin haka ne ko ba ka ba yau kuma kai kuma ga ka gare ga ka da manya-manyan motoci ga ka da manya-manyan gidaje ga ka da duk wani abin da ake bukata na rayuwa ashe ka cancanci kai godiya ma Allah Allah ka ba mu ikon godiya gare ka da aka yace alam aqul lakum laula tusabbihun Allah yace sai na tsakiyan su wasu malamai suka ce mafi falalan su wasu malamai suka ce mafi hankalin su wasu malamai suka ce mafi adalcin cikin su mafi hankalin cikin su wanda shi dama lokacin da ake wannan shawarin yana ta jan hankalin su yana ce a canza shawari wannan shawarin fa ba zai bulle da mu ba za mu shiga masifa in muka ce za mu hana to Allah madaukakin sarki zai mana azaba qalu sai suka ce subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijin mu inna kunna zalimin ko suka ce hakika mun kasance azzalumai mun zalunci kanmu amma sai suka ce asa rabbuna fa aqbala ba'dhum ala ba'd Allah ya ce sai sashin su ya juya yana kallon sashi ya talawamun suna zargin juna wannan ya ce to ai kai ka fara kawo shawari wannan ya ce to me yasa da na kawo shawarin baka ce a ba ai kai ka goya min baya wannan ya ce a ai kai ne ka faro magana ya talawa mun kenan eh faddaratun biya kenan ko wannan na jefa mu wannan laifi wannan na jefa mu wannan laifi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza faqbal ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun qalu ya wailana sai suka ce ya kai tonmu ya nadaman mu ya asaran mu inna kunna taghin suka ce hakika mun kasance masu wuce iyaka mun wuce iyakan da Allah madaukakin sarki ya sanya mana mun ki mu bi abin da Allah subhanahu wataala ya umarce mu asa rabbuna sai suka ce yanzu kan mun tuba mun dawo zuwa ga ubangijinmu me yiwuwa muna sa rai ma ubangijinmu an na khairan minha Allah ya musanya mana gona wacce tafi wannan alkhairi inna ila rabbina ragibun suka ce mu masu kwaɗayi ne a wajen ubangijinmu kaga yanzu sun dawo zuwa ga Allah kenan eh to wannan abin da ake so ga musulmi kenan duk sanda kai wani abu mara kyau Allah ya hukunta ka to ka gane cewa kana da sauran matsayi a wajen Allah in har ka shiga masifa saboda ka yi sabon Allah har yanzu da sauran matsayinka a gun Allah amma in matsayinka ya kare a wajen Allah to in ka saba ma Allah maimakon Allah ya ɗanɗana maka kudar ka dan ka tuba ka dawo wallahi sai Allah ya ƙara buɗa maka duniya muna fahimta ko kaga wanda yake saban Allah kuma duniya tana ƙara masa daɗi tana ƙara masa yadda yake so shi zai tuba ai gani ma zai dinga yi cewa me cewa abin da yake yi ma abu ne mai kyau Allah yana so zai fada cikin afa manzuyi na lahu su amalihi fara'ahu hasana sai dinga ganin kamar abin da yake yi mara kyau din ma kamar mai kyau yake yi da gaske ce to yanzu kan mun koma zuwa ga ubangijinmu muna fatar ubangijinmu ya musanya mana da mafi alheri yasa wasu malamai suka ce Allah ya sake ba su wata gonar wasu malamai suka ce wannan gonar tasu Allah ya sake tsuro musu da ita saboda yanzu sun yi nadama kuma sun koma zuwa ga Allah Allah sai ya ce kazalikal azab Allah ya ce to haka azabar Allah take ma'ana duk wani marowaci duk wanda yake rowa to ya shirya maransa cewa fa shi ma zai gamu da irin wannan azabar dukiyar za ta kare dukiyar za ta talabe Allah madaukakin sarki ba zai bar shi mu dukiyar ba sannan sai ce wal azabul akhirati duk abinda Allah zai masa na duniya mai sauki ne azaban lahira akbar azaban da zai samu a lahira tafi girma laukanu ya alamun ina ma a ce sun sani hadisai da ayoyin alkur'ani sun zo masu tarin yawa suna yi mana bayani akan illar mutum ya zama marowaci abu na farko dai shine dukkanin mutumin da ya zama marowaci to ya sani cewa duk abin da zai sa a gaba na rayuwarsa Allah sai ya hada shi da wahalhalu duk wata hanyar da zai bi ya sama saukin rayuwa Allah ba zai bar shi bi wannan hanyar ba daga sanda ya zama marowaci to duk wata wahalar rayuwa za ta dinga isuwa zuwa gare shi a cikin suratu al-laili Allah yana cewa wa amma man bakhila wastaghna وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى Allah yana cewa wa amma man bakila wastaghna Allah ya ce amma duk wanda yayi rowa ya nemi ya tara dukiya damuwansa kawai ya tara kuɗi wa kazzaba bil husna ya ƙaryata la ilaha illallah ya ƙaryata aljanna Allah ya ce fasanu yassiruhu lil usra Allah ya ce to ya sani cewa duk wata hanyar da zai samu alkhairi Allah ya ce za mu sanya masa wahala a wannan hanyar ba zai isa zuwa gare shi ba duk abin da ya sa a gaba Allah ya ce to ba za mu bari ya cimma nasara ya cimma abin da yake so ba me laifinsa shine ya zama maruwaci yana ruwa sannan Allah ya ja mai kunnen mu ya ce waɗanda suke ruwan nan to kar su taba tsammanin cewa alheri ne yin ruwa a suratu ali imran Allah ya ce wala yahsabanna alladhina yabkhaluna ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير jazakumullahu khaira Allah ta'ala yace wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum Allah yace kada waɗanda suke rowar abinda Allah ya basu na falalansa Allah yace kar su taba tsammanin cewa rowar nan da suke yi alheri ne bal huwa sharrun lahum Allah yace rowar da suke yi dinnan sharri ne a gare su babu alheri a cikin rowa Allah ya ce sayuqawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama abinda suka yi rowa da shi din nan suka hana suka kisu bayar Allah madaukakin sarki ya ce za a yi musu lalas da shi ran tashin alkiyama za a tattara shi ya zama kayan nauyi a gare su Allah ya ce kuma su sani walillahi mirathus samawati wal ard gadon abinda ke sama da ƙasa na Allah ne duk yadda kai rowa ka tara ka tara ka tara to zaka tafi ka bari wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne game da dukkan abin da kuke aikatawa sannan rowa alama ce ta munafunci duk wanda ya zama marowaci to mataki na gaba abu na gaba da zai shiga zuciyarsa shine munafunci shine Allah ya siffanta munafikai a suratul tauba yace wa minhum man ahada Allah la in atana ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ليصدقن لنصدقن.
وليكونن من الصالحين
lanasaddaqanna wa لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون Allah ta'ala ya ce wa minhum Allah ya ce daga cikin munafukai akwai man ahada Allah akwai wanda ya yi ma Allah alkawari ya ce Allah na yi maka alkawari la in atana min fadlihi yace in har Allah ya bamu daga falalansa in har Allah ya bani dukiya lanasaddaqan cewa wallahi za mu ba da sadaka za mu ba da taimako za mu taimaki mutane za mu taimaki addinin Allah wala nakunanna minas salihin sannan kuma za mu zama cikin nagartattun mutane falamma atahum min fadlihi amma Allah ya ce kash lokacin da Allah ya basu daga falalansa bakhilu bihi sai suka yi rowa da falalan da Allah ya basu suka isu bayar wata wallau suka juya baya hum mu'ridun suna masu kauda kai suka bijire ma dokokin Allah Allah ya ce fa aqabahum nifaqan fi qulubihim sai Allah ya hukunta su ta hanyar sanya musu munafunci a cikin zukatansu ila yaumi yalqawnahu wannan munafincin zai ci gaba da dawwama a cikin zukatansu har zuwa ran da za su gamu da Allah bima akhlafu Allah ma wa'adu saboda sai da suka saba ma Allah alƙawarin da suka yi wa bima kanu yakzibun da kuma ƙaryan da suka dinga yi saboda haka rowa tana jawo munafunci rowa tana jawo munafunci ya shiga cikin wato ainihin zuciyar mutum kuma ya samu wajen zama a cikin zuciyar mutum annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cin hadisi ya ce iyakun mashuh manzo Allah ya ce ka shedinku da ruwa na hane ku da ruwa fa innahu da aman kana qablakum fa safaku dima'ahum ruwa ita ta ja waɗanda suka gabace ku suka fara zubda jinin junansu wa da aman kana qablakum fa qata'u arhamahum ruwa ita ta jawo wanda suka gabace ku fa qata'u arhamahum suka yanke zumuntan da ke tsakanin su saboda kar in baka abin da ke wajena suka yayyanke zumuntan su saboda wannan ya hana ni abin da ke wajensa suka dinga karkashe junan su wa da aman kana qablakum fastahallu hurmatihim suka wato halatta abinda Allah madaukakin sarki ya haramta saboda ruwa wannan bayi da shi wannan yana da shi ya kiya bayar to wannan da ya bayi da shi din kuma sai ya bi wata hanya zai bi domin tunda bai bayar ta halalta daɗin rai ba to bari ya bi hanyar da zai sace kaga sata kuma haram ne ta haka sai su halatta ma kansu abin da Allah ya haramta me ya jawo shine rowan mawadata rowan mawadata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace to ina kashe ku da ruwa domin ruwa ita ce ta jawo waɗanda suka gabace ku suka halaka sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi wanda imam bukhari rahimahullah ya rawaito manzo Allah yana cewa mathalul bakhili wal munfik misalin marowaci da mai taimako wanda bashi da ruwa annabi ya ce ka mathali rajulaini kamar misalin mutane guda biyu ne alaihi ma jubbatani min hadid waɗanda suka sanya wato silke na ƙarfe milladun sudiyihima ila turaqihima suka sanya wato wannan sulke din tun daga kan kafadan su ko kuma ka ce tun daga wuyan su har zuwa ga kugun su suka sanya wannan riga na karfe domin ya tare su daga farmakin masu farmaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ammal munfiq to shi mai taimako shi mai bayarwa wadda yake bashi da ruwa wadda bai yi ruwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to fala yunfiqu illa sabaqat aw wafarat ala jildihi babu abinda zai bayar koya wato ainihin taimaka da shi face wannan a silken da ya sa a jikinsa ya ƙara tsayi ya ƙara faɗi ta yadda zai rufe masa jikinsa mana kamar mutane guda biyu ne suka sanya silke suka sanya wannan rigan da ake sawa na ƙarfe ko domin ya tare ka daga farmaki to sai ya zama na gashi nan za a yi yaƙi ga kuma abokan gaba suna neman su so shi mai taimako duk sanda ya bayar kamar ka ce wannan rigar tana ƙara tsayi ne tana ƙara ƙasa kaga ai da iya inda suka sa shine daga kafaɗansu zuwa ƙugunsu iya inda ya tare kenan kenan inda za a harbo ta kafansa ai za ta same shi inda za a harbo ta kansa ai za ta same shi so duk sanda shi mai taimako ya taimaka to rigan sai ta ƙara tsayi ta ƙara kauri sai ya zama na cewa wato ta rufe masa jikinsa gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta tughashiya anamilahu wa ta'fu wa atharahu har sai ta rufe dukkan gabobin jikinsa sannan ta shafe alaman tafiyansa kaga koda an harbe shi ba zai same shi ba sannan koda abokan gaban sun zo sun duba suna neman sa ba za su ga alaman tafiyar ba sai yace wa ammal bakhil amma shi marowaci kullama hamma bi sadaqatin duk sanda ya ji maransa cewa yana so ya yi sadaka yana so bari ya taimaka saboda yana da rowa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce qala sad wa akhadhat kullu halqatin makanaha to sai wannan silken sai ƙara matse shi sai zama da cewa wato kowane gibi ya tsaya a inda yake sai ce wannan shine misalin maruwaci shi kuma duk sanda ya himmatu ya ce ina so in bayar to wannan abin sai ƙara matse shi sai zama da cewa dukiyar tasa ya kasa cirewa almuhim abinda wannan hadisin yake nuna mana shine shi mai bayarwa yadda kaga wannan rigar na ƙara tsayi har ya rufe masa jikinsa gaba ɗaya to haka mai bayarwa yake haka Allah tsaron Allah yake ƙara dabaibaye shi ya zama na cewa duk wanda zai tunkare shi ba zai iya ganin bayansa ba amma duk wanda yake marowaci to Allah yakan ba ma yakan ba da dama ma sauran mutane a kansa haka duk abin da ya kullo masa na sharri zai iya samu shi bai sani ba jama'a muna fahimta ko saboda haka shi mai bayarwa to Allah ne fa yayi alƙawari yace yabna adam anfiq unfik alaika wannan alƙawarin Allah ne yace ya kai dan adam ka bayar ni kuma nayi maka alƙawarin cewa in ka bayar Allah ya ce ni kuma zan baka to wani kuma sai ya ji maransa cewa bai da alƙawarin Allah ba kamar misali yanzu gwamna ya same ka kuna tafiya tare da gwamna sai wani ya roki gwamna cewa ba shi da abinci sai gwamna ya ce ka ba shi dubu ashirin kai kuma in an je ofis in mun koma za a baka miliyan biyu za ka yi wata wata za ka tsaya bata lokaci ai ko ba ka da shi za ka yi waya wani ya tura maka tura masa haka ne ko ba ka ba to wannan alƙawarin gwamna ne fa kuma ka ji maranka ka yadda kuma ka ɗauki kuɗinka ka bayar ballantana allan da ya ce da kai duk abin da ka bayar zan maye maka gurbinsa kuma zan ninka maka shi sau ɗari bakwai kowace naira ɗaya Allah ya ce zan ninka maka ita sau ɗari bakwai to sai ka ce kai baka yadda da alkawarin Allah ba Allah ya ce dukiyar kan nan ka bani in ajiye maka sai ka ce baka yadda ba gwam maka ba mu first bank ko gt bank ko union bank wanda ka ba su ajiya ka fi aminta da su sama da bankin Allah ka fi yadda da su za ka kaje ka tara kuɗin kuma su waɗanda ka ba su ajiyar ba su amfana da kuɗinka kudin kan ba cire masa kudin charges na ajiya ana cirewa ko ba cirewa amma wajen Allah yana cire charges na ajiya ba a cirewa to sai dai ba kara maka eh yanzu cikin bankunan mu ba akwai bankin da ma in baka sa kudi zaka ga account ɗin kan sama minus ba haka ne ko baka ba shi wannan kudin wai na me wai zallan account ɗin ma na ajiyarsa an cire ma kudi kuma kai ka yadda ka ba su ajiyar kudin su dinga ciccirewa wai akan ka cire ka ba ma mutane ba cewa aka yi ka kwashe dukiyar ka duka ka bayar ba la abinda ake cewa ai duk inda ka ji Allah ya ce wa anfiqu sai ka ji ya ce me mimma razaqnakum ma'ana wannan min din tabidiyya ce ka cire wani bangaren abin da muka azalta ka da shi ka bayar ba cewa ake yi ka dauka duka ka bayar ba ba abin da ake cewa ba kenan a'a abin da ya wadace ka bayan ka biya bukatunka to sauran ka taimaka wa mutane da shi ka tallafa amma in ka zama marowaci to la ba za ka gama lafiya ba in ka zama marowaci ba za ka taba gamawa lafiya ba don haka ka sani cewa duk abin da Allah ya baka waɗannan talakawan da suke zuwa su kwankwasa maka kofa su ce ka taimake mu wallahi dan su Allah ya baka dan su Allah ya baka ai hikima ce ta Allah da ya tashi bada kuɗi bai tara wannan dangin dukansu talakawa wannan dangin dukansu masu kuɗi ba haka ne ko baka ba kowane dangi sai ka samu a cikin kowane mutum ashirin akwai wani guda ɗaya mai kuɗi ko biyu ko uku kowane dangi sai ka samu haka wai abin da Allah yake su su ne waɗannan mutum biyu ukun nan kowa a cikinsu ya rataye mutum biyar goma a kafaɗansa a wayi gari ku kuna da kuɗi a dangin to kar a yunwa a danginku kar a yunwa a danginku kuna da kuɗi a danginku to kar a yunwa kar wani ya kwana bai ci abinci ba kar wani ya kwana bayi da abin da yake da shi bayi da abin da zai ci amma kaga galibi mutane akwai wanda suna da kokarin ciyarwa amma abin da suke yi shine mutum ne tashi cikin dare ya ta kiyamul layli in an kira sallar asuba kuma ya kwanta ya bacci bi ma'ana ga danginsa na kusa to sai ya tsallaka ya dinga ba wasu in ka samu abokansa za su ce maka ka aiwa ne akwai taimako wani abin hannunsa bai dame shi ba amma gana so ka gane bakin marowaci ne shi to tambayi wansa tambayi ganinsa wani ma tambayi mahaifiyarsa bayi ba ta komai amma masu moran dukiyarsa su ne suwa su ne abokai baka ci riba ba abin da ake so ka fara wanda za ka fara ba ma dukiyarka ya salu na kama za yin fiƙo na ƙulma an fa'otun min khairin na farko fe na farko da wa falil walidai ka fara da iyayenka sannan wal aqrabi sannan ka iso zuwa ƴan uwanka na kusa kafin a isa waliyata ma wal masakin wa bin sabi kafin a isa zuwa ga sauran mutane amma wani sai ya tsallake iyayensa ya tsallake ƴan uwansa sai je ba wasu baka yi kokari ba baka yi kokari ba musamman ma samari yanzu wani zai tsallake mahaifiyarsa ta ce da shi ya ba ta ɗari biyar ta sayi sabulu sai ce ba shi da shi yana fita kuma sai budurwa ta kira shi ta ce dubu ashirin kudin anko ya ce ba ni zuwa yamma zan tura miki shi yasa an ka ɗauki wannan ɗabi'ar ko Allah ya san cewa ba matarka ba ce amma sai Allah ya barka da ita na ɗan shekara biyar ta tatse ka da kyau ta ɗan koya maka darasi tukunna kafin sai ya haɗa ka da asalin matarka saboda ka nuna cewa kai ba dan albarka bane to sai Allah ya saka ma mahaifiyarka tunda ba za ka bata ba to Allah sai ya hada ka da wata ta tatse ka ta tatse ka daga karshe kuma ta yi gaba ta barka ai ta ce kaidar Allah in dai baka bi Allah ba to Allah sai ya hada ka da bayinsa wa man yashu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wannan ita ce kaidar Allah in ka ki ka bi Allah baka yi wanda Allah yake so ba to Allah zai hada ka da wani shaydani cikin bayinsa ya zama kudda kullun kuna tare gashi a cikin zuciyarka kana taimakonsa amma yana ganin yana bin bayanka da diga yana so ya sare kafafuwarka daga Allah ya sani alahul mafuz ba za ka aure ta ba sai barka ta dan wahalar da kai tukunna daidai lokacin da ya ce a ce ka haɗu da wacce za ka aura kuna fi 'ya'ya uku har yanzu kana nan tana wahalar da kai saboda ka kika taimaki mahaifiya zani guda ɗaya naka bai taɓa shiga hannun mahaifiyarka ba amma ita budurwa a shekara ka mata a shuben wancan kawar ka mata a shuben wancan kawar ka mata a shuben wancan kawar da sallah karama ka yi mata dinki da sallah babba ka yi mata wallahi ba za ka yi albarka ba eh ba cewa ka yi ba cewa kai wayin kana soyayya ka zama marowaci ba ta hadu ta habu manzo Allah ya ce ku dinga kyauta kyauta za ta ƙara soyayya kyauta za ta ƙara dankon soyayya amma kafin a fara neman soyayya albarka ake fara nema ita mahaifiya already soyayyar ka fitira ce da Allah ya halicce ka da shi a zuciyarta haka yanzu so ake ka nema albarkanta so ake ka nema albarka a wajenta duk abin da zaka yi ma iyayenka wallahi karka ga nauyinsa karka ji nauyin shi ko menene duk abin da zaka yi ma iyayenka idan iya abin da ka mallaka kenan mahaifiya ta tambaye ko mahaifiya tambaye ka ka yi hakuri ka tura mishi ka bashi ba batun kudinka ba lokacin da mahaifiyarka ta haife ka duk wahalar naƙudan nan da ta sha da kyar sanadiyarka ta shiga wani irin yanayi tsakanin rayuwa da mutuwa amma tana haihuwarka tana dawo hayyacinta damuwanta a bata ɗanta ta rike shi inda ta ga dama in ta danne maɗigar kanka ba ka sakon uku kan a kirga uku wallahi ka mutu haka ne ko ba ka ba kan a kirga uku ka mutu to menene za ka yi na dukiya wanda za ka biya ta me za ka biya ta da shi duk abin da za ta taimaki za ta tambaye ka gabata wallahi baka isa ka biya ta nishin nakuda guda ɗaya ba kaga wannan wani bangaren jarumta ne na mata ina tabbatar muku inda maza ke haihuwa da mutanen duniya ba su kai haka yawa ba wallahi da ba su kai haka yawa ba din wani in yayi ɗaya to wallahi ya gama kenan wani ko ba ma haihuwan zai ba abokinsa ne zai ba shi labari cewa mutum na fana wahala wajen haihuwan nan to wallahi shi ba zai dai haihu ba eh malam Ahmad kai ma ka haihu ku ka gani eh ba zai yadda ba amma ka duba mata wata sai ta haifi bakwai wata ta haifi goma sama da haka wata duk shekara ɗaya biyu ta haihu ɗaya biyu ta haihu ɗaya biyu ta haihu a haka ta haifo ku har ka zama na sha ɗaya cikin 'ya'yanta Allahu akbar wata mata haifi 'yan biyu ko wata mata haifi yan biyu ta ɗauki yara guda biyu a cikinta ta yi wata tara tana yawo da su ka duba ka ga zallan bayan gida in ya rike ka a ciki ya kake karewa bandaki kawai ya rikita maka ciki kuma ce daga nan wuntun da ka hau mashin sai ka isa federal locus kafin ka shiga gida ya kake shiga cikin tashin hankali gashi ya matse ka ga dan ataba ya tsaya shan mai ga layi wannan fa yan mintoci ne ita fa in ta ɗauka cikin nan wata tara za ta yi da shi wata tara haka za ta kare duk inda za ta je tana yawo in ta kwanta bacci da shi a cikinta wannan bayan gidan in ya rike ka bacci bai isa bai isa ya zo maka ba dole ka tashi amma ita haka za ta yawo da shi haka za ta yi ta kai komo da wannan cikin a jikinta bayan kuma duk ta gama wannan haihuwar waya kan naira ɗari biyar ka rasa albarkanta wallahi baka da albarka baka da albarka saboda ka in za mu taimaka mu fara da 'yan uwanmu na kusa kuma ka yi ƙoƙari ka yaƙi wannan ɗabi'a ta ruwa don haka shi yasa wallahi ko yaro ne kake da shi ka ga yana da ruwa to ka yi ƙoƙari ka yi masa maganin wannan ruwa kada ya taso da shi ba akwai ruwa da ake cewa wani yaranta ba ne ba ya ce wani girma zai daina wani da wannan yake tashi da wannan yake tashi da ka galibi za ka ga iyaye a baya in tana da ɗa a can ɗakin akwai ɗa wanda suke kai ɗaya sai a haɗa su duk abin da aka ba mu wannan guda ɗaya sai a ce kai ma abokinka na can haka ne ko baka ba shi ma wancan haka to a zuciyarsa zai taso ya riga ya saba duk abin da aka bashi ana ce ba mu wannan abokin naka da haka zai taso duk abin da ya samu yana tunanin yaya zai iya samar ma wani yana tunanin yaya zai samar ma wani amma za ka ba ɗanka biskit sai ka lalle ka ka haska in ka gan shi da wani yaro ma ya ka kore shi ka ce tafi ɗakin ku kafin ka ɗau biskit ka bashi da wannan bakar rowan haka zai tashi haka zai tashi daga har a zo a wayi gari wani yaron in ka bashi kai da ka bashin ma in ka ce sammun sai ya ce maka wo saboda rowan ta kai rowa to in ya taso da wannan rowan bar ganin kai babansa ne kai ma ba taimakon ka zai ba kai ma ba taimakon ka zai ba akwai iyayen da da yawa ma wallahi su suke daura ƴaƴansu akan turba ta rowa wata matar yanzu idan ɗanta zai ɗauri gassa ya ba ma kaninsa a can ɗakin ranta ya ɓaci tana jin haushi sai ta ja kunninsa cewa bai san zafin kudinsa ba saboda ya cire rigarsa ko kudinsa ya ba makaninsa na can ta ce bai san zafin kudinsa ba bai san zafin dukiyarsa ba wai ma'ana shine ga kaninsa da suke uwa ɗaya uba ɗaya me yasa ba zai bashi ba to sai a wayi gari ya tashi da wannan tarbiyya karshe in tafiya ta tafiya sai ga kaninsa ma da suke uwa ɗaya uba ɗaya shi ma nauyi ne sai ya yadda shi sai yadda shi amma yau in ya dauko ya ce ma kaninsa da suke uwa ɗaya uba ɗaya gashi sai ka ce a jiya ka ba wannan yau kirawa na ka bashi ya taso da ɗabi'ar cewa wannan shi ɗin ma ɗan uwansa ne domin ba ki sani ba baka sani ba kana uba ba mamaki wannan ɗan da kika ce kar a bashi mai yiwuwa wa tilkal ayyamu dawilu ha bainan nasi idan yanayi ya juya sai Allah ya koma ya ba mu wancan kanin shi kuma na kiɗan sai Allah ya hana shi zai yi ko ba zai yi ba baki san wa zai taimake ki ba a ba hukum wa abuna hukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a baka san wa zai taimake ka ba saboda haka jama'a mu guji rowa mu nisanci rowa manzo Allah ya ce da rowa da imani ba su haduwa a zuciyar musulmi a zuciya ɗaya wai a ce ga rowa ta yi chronic ga imani ya yi girma a zuciya ba za su haɗu ba dole ɗaya fita ɗaya ban ɗaya daga in dai ruwa ta zauna ka ji maranka daga sanda ka ji ka a ruwa ta yi tasiri sosai a zuciyarka ka rubuta ka ajiye cewa imaninka yana kasa gwargwadon yadda ruwa ke girma a zuciyarka gwargwadon yadda imani ke raguwa a zuciyarka Allah ta'ala ya samu dace Allah ya raba mu da wannan ɗabi'a ta ruwa Allah madaukakin sarki ya sanya mu dauki izina daga dukkanin abin da muke karantawa Allah madaukakin sarki mana albarka sannan kuma kafin mu tashi muna addu'a da kuma ta'aziyya na rasuwar ɗaya daga cikin 'ya'yan malaminmu malam abubakar giro argungu allah ya mishi rahama mai suna ustad abdulmannan abubakar giro argungu wadda allah ya mishi rasuwa a shekarun jiya muna roƙon allah ta'ala ya gafarta masa allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama muna miƙa ta'aziyya zuwa ga iyalan malam musamman shi yayana kuma malamina mai karantarwa malam Hussein Abubakar Giro muna mishi ta'aziyya da sauran yan uwa muna roƙon Allah ya gafarta mu wannan dan uwa namu Allah madaukakin sarki ya mishi rahama Allah ya saka makwancinsa Allah ya gafarta mishi Allah ya hada shi da mahaifinsa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna mu kuma da muke biye da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani Allah ka sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wallahu alam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin shi mun ja lokaci ya shi